أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وارفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wadda wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta lahadi wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha takwas ne ko sha tara sha tara ga watan biyar 2019 za mu ci gaba da tafsirin da muke yi a cikin suratul tahari bismillah سورة المنافقون نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم idan aka ce musu ta'alau ku dawo kan hanya shine ma'anan ta'alau din ku dawo kan hanya ku daina munafunci ku gyara ɗabi'ar ku ku zama mutane nagari ku zama musulmi nagari ku zama muminai da gaske ba muminan baki ba yadda gafir lakum rasulullah idan kun yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema muku gafara a wurin Allah daga laifin da kuka yi a baya na munafunci lawwar ru'usan sai kaga sun karkace kansu wara'aitan sai ka gansu ya duna suna bijirewa abinda aka gaya musu din suna bijirema wannan umarni da aka ba su wam yastakbiruna suna girman kai wannan shi ma har yanzu akan Abdullahi ibn Ubay ne an same shi aka ce to ga abinda aka ji ya faru mutanensa suka same shi ka je ka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maka ka ba shi hakuri ka ce masa abin nan da aka yi kuskure ne shikenan sai ce shi ba zai je ba in kun haka kuka tilasta kuka matsa mun ba a so ba na musulunta kuka matsa mana ba a so ba muka rinka fita da mutumin nan jihadi kuka matsa mana ba a so ba muka zo muka rinka fidda zakan dukiyanmu yanzu kuma za ku zo ku matsa mun ne gabaki ɗaya ma in je in rukuri Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya daɗa nuna cewa ashe dukkan abubuwan da ya yi a musulunci ba ya yi ba ne da sunan ya yi imani da Allah ya yi ne kawai zuciyarsa babu imani musuluncin ma matsa masa aka yi duk ayyukan musuluncin ma matsa masa aka yi yace to yanzu shi ba zai je ba shine Allah subhanahu wataala yace sai kaga suna bijirar da suna bijirewa wa mutakabiruna alhali suna masu girman kai na'am سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم ديدين غريب أستغفرت لهم كان ما مستغفرا am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafaran Allah ba mai yaghfir Allah lahum Allah ba zai musu gafara ba wato wannan ya zama masa babban bala'i ya Abdullah ibn Ubay Allah subhanahu wata'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka nema masa gafara ko kar ka nema masa gafara bakin alƙalami ya buke lan yaghfir Allahu lahum Allah ba zai musu gafara ba saboda munanan halayen su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum inda zaka nema musu gafara sau 70 Allah subhanahu wata'ala ba zai musu gafara ba wannan ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ce da zai ƙara sama da 70 da ya sun zai ƙara sama da 70 Allah ya karba da ya ƙara saboda rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan ne wannan ne nuna mana adadi yana da muhimmanci a cikin zikiri eh shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ce inni la astaghfirullah fil yau sab'ina marra ko akthar min sab'ina marra a wata ruwaya ne a marra saboda haka duk da kaji an ce kai kaza sau 70 ko kai kaza sau 100 ko kai kaza sau 1000 ko kai kaza sau 50 to an ga adadin ne yana da muhimmanci a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa aka ce kai to manzo sallallahu alaihi wasallam ce da zai ƙara sama da 70 da ya ƙara to nan kuma Allah subhanahu wata'ala gaba daya kullu kofa ne yace ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ba zai gafarta musu inna Allah san dai Allah la yahdil qaumal fasiqina baya kiriyan mutane waɗanda suke masu fitewa ga barin ɗa'an Allah wanda suke kulla sharri wa musulunci abin da ya sa abin ya yi zafi ke su ba su yi imani da gaske ba su ba su zama kafirai ba su kuma ba yahudawa ba su kuma ba su bar musulmi sun zauna lafiya ba suna cikin musulmi su ɗauki sirrin musulmi su kai wa makiya musulunci a je a kulla wa musulmi sharri da su su zo su rinka cin kafan musulmi su rinka nuna lagon musulmi su rinka nuna yadda za a yi a yi nasara a kan musulmi domin amfanin zama da irin waɗannan ba su da amfani nan
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين سنوا وأنن يقولون استجاوى متانا مدينه suna cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi kada ku rinka ciyar da waɗanda suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku rinka ciyar da waɗannan sahabbai da suke tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan in ba dan sun samu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wadata shi ga bari bukatan abubuwan gurinsu ba ai da ba haka za ka ji sun faɗa ba ba cewa za su yi ku daina ba manzon Allah sadaka ko ba haka ba ku daina ba shi abinci to yanzu daga babu wannan kafar babu ita tun lokacin da aka wajabta sadaka da zakka ma an haramta wa shi manzon Allah ne an haramta wa danginsa ma balle ka ce danginsa mabukata ne ga wannan to sai suka rasa to ta ina ne suke ganin za su iya takurawa addini ta hanyar siyarwa sai suka ce a daina siyar da wanda suke taruwa bakin gidan manzon Allah wayannan sahabbai wanda suke zama a sufa suna neman ilimi suna ibada su ne ake kawo ma abincin sai suka ce to la tunfiqu alaman inda rasulullah kada ku rinka siyar da wanda suke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfadu har su wace in ba a kawo musu abinci watsewa za su kuma ba su ba su kawowa su ba sa kawowa dama marowata ne munafukai da su da yahudawa ba wanda ya kai su rowa marowata ne ba su iya ciyar da kowa sai dai a ba su amma kuma a hakan ne suke jin haushin kuma wayanda suke tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za ka ga yanzu duk wayanda suke ta surutu almajirai sun dame su kaza kaza nan su suka fi kowa rowa almajiri ma ba ya zuwa bara gidan gidansu duk aya da kare ko wayoyi ne da kare a gidansu ko ba haka ba me zai kai ma almajiri gidansu wanda suke ta surutu a kai ba su suke ba su sadaka ba ba su suke cewa amma kuma ka dame kai ba zai take bayarwa ba ba ka iya ma taimaka musu makarantar ma ba ka taimaka mata ba ruwan ka da ita to ka kyale ta mana an ba kana son bala'i ya same ka ba tabbas ne mutane ba su mai da hankali ba ta takura wa masu koyon addini to lallai suna neman Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su da bala'i yawwa dan sauran abin da Allah ya bar musu na mutunci abin da ya kamata shine su sallaba wa addini musamman masu mulki magada tutar ke Usman dan Fodiyo abinda suka gadan kenan abinda ke Usman ya bar muku kenan wannan darajar da ya kafa muku na gidajen almajiransa almajirfin ne ya kafa gidajenku shi ne ya kafa gidajenku almajirai ne masu neman karatun alkur'ani masu neman ilimi suka tattara kayansu suka bar garuruwansu suka tafi sakkwato suka yi karatun allo suka yi karatun qur'ani suka yi karatun ilimi a gaban shehu usman dan fodiyo da ya ga sun ilmantu sun ƙware a ilimi yana son ya gyara musuluncin arewacin najeriya a lokacin ya tuttura su su je su riƙe masa garuruwa a matsayin wakilansa kalifofinsa almajiransa su je su rike garuruwa su kafa masallatai su kafa makarantu su ilmantar da mutane addini duk kowa ya san haka saboda haka kada ku yadda masu neman su bata muku mutunci dama sun kwace ikon naku ikon naku an kwace kuma yau dan wannan mutuncin da kuke da shi na rike masallatai da rike malamai da rike limamai da rike darajar addini kuma ana son a raba ku da ke haɗa ku faɗa da masu karatun addini kada ku yarda da wani waɗanda suke zuga suke ce a yaƙi makarantun allo ko a yaƙi makarantun angaya ko makarantun alƙur'ani ku suka fara kafarta suka bar ku suka gudu suka watsar da ku yau kuma yau ne suka san cewa kuma kuna da daraja da haka wannan shawarwari da ake kawo mu dai muna nasiha yawwa gidajen sarautun mu na arewa gidajen tutoci Shehu Usmanu ne Shehu Usmanu kuma sunansa Shehu ne malam ne alaramma ne malamin zaure ne duk iyayen kunnan karatun allo suka yi dukkanku ba wanda ya ce kanka da tarihi duk duniyar nan ka ga abin da suka yi kenan kaga kuwa a ce mutuncin ku kenan kuna so gyara makarantun ku taimaka muku su inganta shi kenan amma a ce a a ruta ko a hana ko a yi menene to wannan ba ana neman fitina ne ana neman bala'i ba wai bala'in mutane su yi yaƙi da ku ba kun fi ƙarfin su amma Allah ne zai yaƙe ku addu'o'i kuma za su yake ku tunda duk wanda kuka taba shi ba zai bar ku ba sai ya gaya wa Allah saboda haka kar a hada ku fada da mutane wasu mutane majiya addini wanda ba san Allah ba su hada ku fada da mutane kar ku yarda sun gada ne daga waɗannan masu cewa kar a kai abinci gidan manzon Allah a tayan babbu har sai sun watse Allah ya ce yau kuma Allah ake gori wa abinci Allah yake tambaya wai wa Allah ake gorin abinci ba ku sani ba lillahi kaza'ir samawati wal ardi taskokin sammai da taskokin ƙasai dun na Allah ne shi kuke roƙa ya babu in kwangilanka ta makale alaran ma kake zuwa yayi ta addu'a a sake dan kuɗinka na kwangila ko ba haka bane in kasuwancin ka ya kare wajen malamai kake zuwa ka ce a yi ta maka addu'a Allah ya bi kanka ya dawo maka da shi kuma haka an gada tun annabawa su ne masu roƙon Allah masu yin mutane addu'a Allah ya saurara ba wasu shashashu ba to tazkocin sammai da ƙasa a hannun Allah yake kuma yau ake wa Allah ake wa mutanen Allah rowa walakin al munafiqina sai su munafikan addini la yafqahuna ba su san haka ba su jahilai ne ba su san haka ba amma ko da Allah ya sa muku hankali ya kamata ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai ciyarwa shine mai shayarwa wanda ma Allah subhanahu wata'ala dalilin wayannan ne ma yake rangwanta mana makarantu da masallatai mala'iku a sama suna kallon su ne kamar yadda mu daga nan ƙasa muke kallon taurari a sama wuraren da suka ga yana haske a ƙasa daga sama in sun ga wuraren da suke haske to nan suke ga nan makaranta ne nan masallaci ne sauran wurin dilim yake saboda haka wayannan wuraren su ne kuma wayannan su ne masu hana irin su bacci suna cewa rabbana ba su ce rabbi ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا to kuma an ce su ma za a yake su kuma ne mu ji da abin da ya dame mu yanzu tukunna ana fama da masu kidnapping ana fama da masu satin shanu ana fama da yan ta'adda ana fama da abubuwa kuma kuna son ku kuma mana wani musifa Allah ya sauwaka na'am yaquluna
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها العزل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نعم yaquluna suna cewa la in raja'na ila al-madinati wallahi idan muka koma madina la yukuri jannal a'azz min hal azal wanda yafi buwaya yafi karfi zai fitar da wanda yafi kaskanci su a gurin su masu masu kuɗi masu mulki su ne masu karfi almajirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da kuma sauran sahabbai su ne wai kaskasattu don haka manya za su kori kaskasattu haka suka ɗauki alkawari in ji shugabansa abdullahi bin ubayy walillahi al'izzatu wa sani ba ƙarfi da buwaya na Allah ne mutum nawa ne yana jin ya isa Allah tumfuke shi ya yarda shi ya kawo wanda yake ganin ya raina ya zama kuma shine jagora shine shugaba sau nawa Allah yake yin wannan sai nuna ma karfi nasa ne haka duk wanda yake jin yana yana da karfin da ya kirya zai faɗa da Allah to bismillah wali rasulihi karfi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina karfi kuma na mu'minai ne walakin al munafiqina sai su munafiqai la ya alamuna ba su san wannan ba ba san Allah shi ke da ƙarfi ba shi yasa suke ganin kaman ƙarfin su ya isa da ku fi Allah da ku fi addinin Allah da ku fi bayin Allah wanda kuma Allah ba zai ba su iko ba dan haka muna musu nasiha duk waɗanda suke dabi'a irin wannan yi kokari su daina kuma an musu nasiha su buɗe kunnuwansu da zukatansu su saurara ni ba na da almajirai masu bara balle ka ce a ina kare almajirai na ne yasa nake wannan magana ni ina faɗa ne saboda kar a taɓa haƙƙin bayan Allah a bala'i ya zo ya same su ya same mu don Allah subhanahu wata'ala ya ce a musiba in ta zo lan yusiban allazina zalamu minkum fasa ba wayanda suka yi zalunci kaɗai za ta shafa ba za ta shafi kowa ne yawwa kar ka ɗauka da ce to ka ji wani alaramma wani mai tsangaya yana ƙoƙarin kar a kori almajiransa ko kar a rufe ba na da almajirai masu bara babu ina da ɗalibai da yawa amma ba ma ba ni da masu bara balle ka ce saboda masu bara ne nake kare kaina ina faɗa ne saboda wannan shine asalin gaskiya daga wannan tushe aka samu munafincin yaƙan masu karatun alkur'ani da masu karatun addini sharrin munafukai ne amma kai ba za ka gane munafiki ba ne ya zo ya an lulluka kare da fatan bunkuru sai a zo a nuna ma kamar gyara ne wa addini yasa muke fito maka da abun tun jiya muka fara daga cewa tun daga allo da ake yaƙa tun mai yaƙan allo munafiki ne allo kayan Allah ne Allah ne ya fara yin allo ya kuma aiko annabawa da allo da alluna kuma haka kawai dan mu mun yarda ijtihadi ne a yi makarantun allo a yi makarantun blackboard a yi karatu a faifa wannan duk abu ne mai kyau ci gaba ne aka samu ko kuma kawai da wanda ya zo da sabo daga bature ma ka gaji abunka sannan ka rubuta kayan addininka sannan kuma yau kuma sai ka zo ka ce wai ne na asali shi ne mutumin banza har kana kuce shi kana nuna kai ne mai nagari kai ne mai sunna kai ne faɗan bid'an fa dan in an tsaya ma a bid'a fa kenan in ba ce daga arna ka dauko ba na arnanci ne naka ko kuma sahabbai a blackboard su kai karatu to amma ba wanda ya ce haramun ne mu ne ma muke cewa abu ne mai kyau ci gaba ne amma wannan kuma da ake dan yau ne ake dan nema maka ma mafaka ya hallata ma a yi ijtihadi kai kuma kai ne mai hakan na asali dan ka ci ta ka koki to ba allo ba sahabbai a kafadan raƙumi ma suka yi rubutu kafin ma su samu allon saboda a sahara ma babu itatuwan da sauki a kafaɗan raƙun masu karin a rubuta alƙur'ani a ɗauko ƙashin kafaɗan raƙumi a rubuta wani wata sura a kai a ajiye a ɗauko faifayin dutse a teƙe haka dutse a rubuta wasu sura a ajiye a ɗauko ƙirgin raƙumi ƙirgin raƙumi a rubuta da haka aka yi ƙur'anin ƙur'anin farko da aka rubuta wata ƙila ya kai zai iya cika masallacin nan karka ji an ce qur'ani kai dan zamani ka dauka irin wanda kake dauka ne ka dora a cinyan ka ba haka bane har a tankan dabino sun rubuta addini babu kayan lokacin daga baya ne lokacin da musulunci ya isa tana aka samu wasu ganyaye masu fadi a tana masu launi kaman kusan ganyayen da ake rulluɓe goro da jidin nan aka fara samun su daga nan ne aka fara yin wani abu sunansa kaifa aka fara yayyanka su wasu ma aka rinka ma sabani za a rinka za a yanka takarda ne triangle ko kuma za a rinka yanka shi ne safaya ko rectangle daga baya aka yi ittifaqi cewa a yanka shi safaya shine daidai sannan aka fara yanka su haka ana haɗa su ana rubutu ana ajewa aka fara samun wani abu sunansa takarda na'am walakin almunafiqina la ya'lamun ci gaba ya allazina amanu ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لوكي إيماني لا تلهكم أموالكم قد دوكيوينكم تشغل تدكوا ولا أولادكم وآيانكم تشغل تدكوا عن ذكر الله gabarin ambatan Allah wai kar nema wa iyali abinci kowa aka tambaye shi ne kake neman abinci wala auladukum ko nema wa ƴaƴanku abinci ko nema musu kuɗin sayan riga ko kuɗin hidiman rayuwa ya shagaltar da ku an zikirin lahi da barin ambaton Allah ka ji ko ɗan a taɓa yawa ana neman abinci ko ɗan keke na sai kana neman abinci wa matanka da iyalinka kada ka ce kai a yanzu sallan nan za mu haɗa sai kawai in mun zama da magariba a haɗa su a zahar da la'asar to kar kai haka shine ma'anan an dikirin lakar wa'ina abun su shagaltar da kai gabarin ambaton Allah kai mai shago kan ciniki ana ta kawo kuɗi kasan shaidan sai lokacin sallah sai da kwastomas suna ta shigowa shi kenan wannan ya sa ka kasa rufe shago ka je kai sallar azhar ko ka je kai sallar la'asar ko ka je kai sallar magariba ko ka je kai sallar isha to kada waɗannan su shagaltar da kai ga barin ambaton Allah shine aka ce as-salawatul khams ka su shagaltar da kai ga barin salloli biyar duk halin da kake ciki ka rufe ka tafi ka je kai sallah duk wani hidima da kake ciki lokacin sallah yayi ka watsar ka je kai sallah cikin jama'a kar kai sallah kai kadai ومن يفعل ذلك wanda duk ya aikata haka wannan neman duniya ta shagaltar da shi ga barin sallah wa ulaika waɗannan humul khasiruna sune wanda suka yi asara to ina kuma mutanen mu kai da kake cewa sallan ma gashi gashi to gashi nan ana maganan ma dan kasuwa kare yi wasa da sallah mai sana'a kare yi wasa da sallah kar ma ya bari wannan abin ya shagaltar da shi ga barin sallah kai kuma har ka samu sassauci kai ba kasuwancin ma ba dala ba naira kuma ba sallah a tsara hannawa goma da ishirin domin yawancin masu wannan cin ba ma kasuwanci ba ma sana'a ba ma wata hidiman kuma an ce ba sallan ma kuma wai dauɗa kan dauɗa ce to ga waɗanda ma suke ma kasuwancin an ce karshen kasuwancin su ya shagartar da su gabarin ambaton Allah kar nema wa ƴaƴansu abinci ko nema wa ƴaƴan iyalansu dukiya shagaltar da su gabarin sallah aka ce ya zo cewa alwaladu mabakalatun majbana ɗa mai sa rowa ɗa mai sa tsoro shi yasa ko sojojin za su yi recruitment ba su ɗaukan family man ko shi yasa ake ɗiban matasa yan shekara sha takwas ha bakwai ashirin to su ne ake ɗauka saboda su babu ba sa jin suna da 'ya'ya me zan bar wa ‘ya'yana me na shirya wa ‘ya'yana babu wannan to shine aka ce alwaladu mabkhalatun majbana yaro mai sa rowa ɗa mai sa rowa ɗa mai sa tsoro yurisul bukula ɗa yana gadar da rowa turidu an tunfiqa malaka kana son ka kashe dukiyanka fa ya buqal auladu laysa indahum shay'un sai a ce to in kaya ka ba za ka bar ‘ya'yanka ba su da komai za ka bar yaranka ba su da komai ko ma da mata suna cewa ai baban kunnan ya kashe komai ta wajen hidimomin addini ko hidimomin kaza ko ba abin da zai bar muku to shine mai bar muku ai da kowa kowa kafin ya zo duniya ya da Allah rubuta masa rabansa ba gado ne abin da zai arzutar da kai ba nawa ne suka yi arziki da gado yawa babu wanda kake ganin suna da arzikin nan in ka tambaye su gadon su ban san ma yadda suka yi da shi ba abun bai wani yauki sosai ba asalin wanda suka tsaya Allah ya rubuta musu na asali din shine Allah ya sa ya yauki ya yaukaka ya zama haka tun kana cike aka rubuta maka arzikin da za ka yi majbana me sa tsoro turidul jihad kana son jihadi fa yaquluna laka ai su ce maka izak izak izak ka shahada idan ka yi shahada ya bukal auladu a itaman za ka bar yara marayu sai ga ka fara baya baya na'am an fito وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من
anfiqu ku kashe dukiyanku ku ciyar min ma razaqnakum daga abin da muka azurta ku min qabli an yati ahadakumul maut tun mutuwa bai zo wa ɗayan ku ba sai kula sai ka ji yana cewa rabbi ya ubangiji laula akartani me yasa baka jinkirta min ba ila ajalin qaribin zuwa wani ɗan lokaci nan gaba kaɗan fa asaddaqa in yi sadaqa shine yake in fidda zakka ita ce kan gaba tukun sauran sadaka duka nafila ne zakka ne wajibi duk yanzu wasu za ka suna ta sadaka suna kyauta amma ba su fidda zakka to sun daba a ƙasa ka fidda zakka tun da ka fidda zakka baka sake ba da titi ba har sai da wani shekaran zakkan ya dawo ya fi alheri gare ka a kan kana kyauta sadaka kyauta sadaka amma baka yi zakka ba wannan ba zai sa Allah ya zo bai tambaye ka zakkan dukiyanka ba wannan lallai masu arziki suna bukatan su san wannan da yawa sai ina alheri ina ciyarwa ina ba da taimakon masallaci ina kaza kaza don haka shi yana ganin kamar wannan ya ɗauke masa zakka to wallahi wannan gabaki ɗaya baya cikin lissafi in baka yi zakka ba misalin sa ka rinka kurma nafilan dare ka rinka zabga nafilolin dare amma baka azhar baka la'asar baka magariba baka isha'i baka asuba an gane wannan misalin to haka kamar ma'aikaci ne ya je ta overtime amma ba ya duki tun daga safe har azhar bai je wajen aiki ba sai ba an tashi aiki da karfe shida ya je kama aiki har dare ya ta aiki a ofis za su daidaita da gwamnati to haka ne saboda haka in ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ma da suka fassara da wannan Abu Zarrul Jifari ya rinka bin sahabbai yana cewa allazina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah wa bashirhum bi adhabin alim to kan kenan yakunzuna adh-dhahab to sai suka ce ai an tambaye manzo Allah ma huwa al-kan me kanzu ne dukiya duk mutum yana da dukiya a ya zama kanzu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza addaita zakatahu fa laysa bi kanzu indai ka riga ka ba da zakka to ba kanzu bane shi Allah abin da ya wajabta maka kenan zakka amma kada ka ta tsawo kuma za ta ƙara maka daraja da girma a aljanna to amma fa duk sai ka fitar da wannan na wajibin sai ka ba da zakkan saboda haka a yi ta zakka a yi ta sadaka amma a fitar da zakka da farko tukun shi ne wajibi farko zakka shi ne wajibi a cire zakka shine Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabla an yati ahadakumul maut kafin mutuwa ya zo wa ɗayan ku wa ya kula ya ce laula akartani ila ajalin qarib me yasa ba za ka jinkirta mun ba zuwa wani lokaci makusanci fa asaddaqa ni sadaqa wa akun min salihina in zama daga cikin mutane kirki ita kuma zakka ba a gina masallaci da zakka ba a gina makaranta da zakka sai dai in kai ne aka baka zakkan ka gina masallaci ko kai ne aka baka zakkan ka gina makaranta to wannan haƙƙin ka ne kai ka ga dama kai kai wa Allah aiki da kayan da aka baka naka in an baka zakka ko ka ci ko ka sayar ko ka yi kyauta ko ka yi mai ko ka gina masallaci duk abin da in dai zakka ne aka baka ka samu dukiya ne ta halal tsabaro amma shi wanda ya fidda zakka ba zai cire zakka ya ce ya gina masallaci da ita ba ba zai cire zakka ya ce ya gina makaranta da ita ba zakka Allah ne ya raba ya faɗi wanda za a ba su asnaf wanda man tusrafu lahu zakat ko man tusrafu ilayhi zakat innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ko wal amilina alaiha wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil haka Allah subhanahu wa ta'ala yake zakka ana ba wa talakawa ne da miskinai da masu aikin raba zakkan a ba su allowance ɗinsu na yadda za su je ba su ci amana ba da wanda ake lallacin zukatansu na manta ban kawo mu Allah fa kulubin ba da kuma ƴan wuyan bauta wani mutum yana cikin bauta malami ne ko masanin addini ne ko mai taimakon addini ne ko mai kyautatawa ne a saye shi a ƴanta shi don ya ci gaba da amfanin musulmi da zakka da wanda bashi ya katanta ne shi ta ko'ina kuma bashin ba na wauta ba dan dawo kan wannan magana da kuma wanda za su je jihadi don ɗauka addinin Allah da kuma matafiyin da ya zo guzurin sa ya yanke to amma masu bashi da yawa ana ba da zakawa mai bashin da bai halata ba saboda Allah ya sa mana wani rashin tunani sai mutum ya zamanto yana da fili a wuri kaza yana da gida a go kaza yana da filin gona guri kaza yana da fulot kaza yana da gidan gado inda yake zaune yana kuma amma ya ci bashin banki ko ya ci bashin kaza kaza shikenan inda za a ɗauki gonansa ko filinsa guda biyu ko uku a sayar zai biya masa wannan bakin kuma ya zama yana ma da rara amma sai zo na kisa shi bashi ya kewaye shi saboda baya da asalin tsaban kuɗi a aljihunsa ya ce a bashi zakatu bai hallata a bashi ba don ya biya bashi bai hallata a bashi don ya biya bashi ba mai arziki ba da yawa wanda saboda Allah ya jarabe su da bala'i suna da arziki amma suka gama duniya ba su gode wa Allah ba kuma ba su mori arzikin ba mutum ne yana da fili na dubu ɗari kaza yana da fili na dubu ɗari kaza amma ya ɗauki fili ɗaya ya sayar ya ciyar da iyalinsa ya sayi bakin na hawa ya yi meye sai sai ni yanzu ban da kuɗi ko mashin ba na da shi kuma wayannan abubuwan suna nan a jefa dukiyoyi ne suna nan a je shi kowa kin ba da shi ya ki gode wa Allah sun sai ce shi talaka ne kuma hakan ya sa ya kare a yawo hawan a taba a menene wahala har ya bar duniya ya bar wannan abun wa magada amma shi ya tafi yana ganin shi talaka ne kuma shi ba talaka ba sai wanda na taɓa irin wannan nasiha ya zo yana godiya gare ni yace wallahi malam na gode yace ai mu ka taimaka wallahi yadda kai bayanin nan sai na ji na na farka kamar ina bacci sai na ji na farka ina ina ce wahala fan mota na ta mutu na ajiye ta ga shi gida na bashi ya mun yawa hidimomin kaza duka abu ya takube mu da kai wannan bayanin na ji kawai sai na je na ɗauki wani fili na kawai sai na sayar ina sayarwa na sayi mota na biya bashi na ji na ji daɗi komai ya zawo mun sai ki to mafi yawanci Allah ya kan makantar da wasu akan irin wannan dan ya nufe su da wahala ko kuma sai ga suna tuzuwa suna lalladin wai su su ne suka tantance a basu zakka ko kuma suna da dukiya a ce a inda bashi a kanka inda bashi a kanka ba zakka ba haka bane da yawa an gaggaya masu kuɗi in ana jin ka bashi ba zakka a kanka to ba haka bane man akhata dainu bi malihi wanda bashi ya kewaye dukiyarsa baya da wani abu da za a sa danganan bashi kana da miliyan goma a shago kana jujjuyawa ana binka miliyan ishirin kaga in ba basira kai amfani da shi ba sai ka ce to ai ba shi ma ya ninka kuɗin da yake hannuna don haka ni ba zan yi zakka ba alhali kana da filin da in an sayar za a sayar miliyan hamsin a gane kana da filin da inda za a tashi a sayar a yayin za a sayar za a sayar miliyan hamsin to ba zakka tana kanka wancan bashi ka sa ka sa filin nan na miliyan hamsin a danganinsa don haka ba za ka ce wai kai ba zaka ko bai cancanta ma ka karbi zaka ba wannan dukiya ce sosai tsaka wannan miliyan goma nan tsaka ne halal saboda a can za a iya cire a sayar fili miliyan hamsin ka biya bashin miliyan ashirin ka ɗauko miliyan goma a miliyan ashirin ko talatin ka ƙara a shago kuma ma kana cewa Allah baka da shi to duka irin waɗannan abubuwa sun kewaye musamman tunanin malam bahaushe da malam bafulatani da malam barbare wannan irin tunanin ya fi kewaye irin mu da ba nufe ba ko ba mu da godiyan Allah ka rinka kuka da ƙarya inda za a zo a sayar da abin da kake da shi kati da yawa daga cikin masu kuɗi kuɗi tana da abin da ya kai na miliyan ɗaya amma duk yana jejjefe a can kana ce kai talaka ne ko ma ya kamata a taimake ka san bai hallata ma a taimake ka bai kamata ma a taimake ka ba wanda za a taimaka wanda ba su da dubu goma nasu na halal ba su da dubu ishirin nasu na halal amma ya tana da miliyo kai miliyoniya ne amma ka kuya ka zauna cikin talauci da mayata kana ce kai mai mara komai to da yawa irin waɗannan matsalolin suna tasowa ولن يؤخر الله ولن يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا الله بايا جنكرتا مري إذا جاء أجلها إذا أجل يزول don haka ku yi ƙoƙari ku yi alheri tun ajalin bai zo ba duk abin da ka san za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi kafin ajalin ka yi saboda ajalin ka ba zai jira ka ba shine abin da ake nufi a nan ajalin ka ba zai ba zai jira ka ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kuma wanda za a baka in falalan Allah ya zo maka baka roƙa ba ka karɓa wannan falala ne daga Allah amma matukan kana da abin da za ka iya rufa asirinka to wanda ya yi mas'ala an zahari ginan to Allah zai masa linzami da wannan kuɗin a wutan jahannan to da yawa daga cikinmu muna wannan baka rasa ciwo baka rasa sha ba kawai dai takassuran kamar yadda ya zo a wani hadisi kai kana neman kawai a baka ne saboda ka ƙara wadata ka ƙara kuɗi ka je kana roƙe-roƙe to wannan haramun takassuran kuma mafi yawanci yanzu masu kwarar a haka ake da gida da mota amma za ka tashi ka je gidan honorable a ce wallahi ba na da cin yau ba na da na gobe wannan shine malam namu Sheikh Ali Tsaye Allah masa rahama yake cewa kai karan Allah ka kai karan Allah idan ya ce idan kana da cin yau kana da na gobe ka je ka ce baka da cin yau baka da na gobe ai manzon Allah ne ma ya faɗa ko wani suka zo wasu suka suka roki manzon Allah ya dan su karfafa ne yake to in kuna so sai in ɗiba ba ku amma ba wallahi baya cikin rabon ku kuma in na yanka muku wani abu na yanka muku na wutan jahannam to malam wayannan yan farashin ne kan suke cewa almajirai sun dame mafi yawanci su ne su ne aka ce karfi faran ne fa maganan hana bara din hana bara da ake ta kokarin ana yara mutane Allah ya hana bara ba hana bara wanda bai san tuwo da zai ci ba manzo Allah ya ce ma miskini ba shine wanda lukuma ko lukuma sai ne suke mai da shi ya ce ya samu shike ne ya ce ya koshi ba wa'anda suke ce hana baran su kuma su ne asalin aka ce su daina abin da suke yi gidan gwamna gidan kwamishina ka ɓoye motar ka a gida ya ce wallahi ba na da motar hawa takasura ko bana da bana da kudin da zan biya wa ɗana makaranta ko an mun haihuwa bana da kudin rago ga buhunan gyaɗan da ka noma wajen ishirin a cikin ɗaki duk ka ƙi wadatar zuci ba wadatar zuci mafi yawanci abin da ke damun mutum masu gidauniya kuma fa kai da kake gidauni haka sai kuma a hana marar tuwo sai fa ka ci ta koshi a mota jib kake yawo jib jib kuke hawa a duk da haka kuna kafa gidauniya ku ce a ba ku miliyan ɗari saboda za ku gina makaranta za ku gina masallata kuma amma almajirin da zai kiloman tuwo kana masa hasada shi da baya da abin da zai ci yau da na gobe kuma ku kun karfi kuɗin a madadin su ba ku karɓa wannan miliyan miliyan da ake gidauniyar nan a madadin almajirai a karɓa a je a gina musu makaranta su yi karatu an ƙi a je a gina musu makarantar kowa ya an zo an kasafta kun zo ma kuna faɗa a kan kasafin da kuka yi kowa ya ji ku a duniya kowa kowa abu ne koyayye na ce kasafi ne ya jawo faɗa to ko ne ya kamata ku gyaggyara masar kuɗin kun karɓa a madadin su ne a madadin almajiran karɓa za mu gyara makarantu to ba gyara ba ku gyara makarantun ba ya kamata ne ma ku zo ku ɗauki nauyin makarantun ku babbayar a sassauta ma in ana karɓan kuɗin sati a makaranta na islamiyya ɗari biyar biyar a dawo ɗari biyu saboda mu malamanmu da so samu ne ba su karɓi titi ba su haka suka koya wajen koyar da addini da ba su karɓan titi ko ba kyauta suke koyarwa ba daga baya kuma in ka je kana ganin in kana so ka ga islamiyyar da ake karɓan kuɗi mai kaman ba a karɓa sai makarantun islamiyyar mu kowa ya sani amma wasu islamiyyar dubbai za ka ji amma makarantar islamiyyar mu sai ka ji an ce naira ashirin a sati yaro ya kawo naira ashirin a sati wannan kuma ɗan ɗaya yaro ya ji da kansa ne ma ya san yadda zai samu omo ya yi wanki ya samu yadda zai samu ɗan abubuwa da zai rayuwarsa laifi kan lalle akwai laifin iyaye to a haɗu a jaran ne sai zama an sa son kai a da son zuciya a ciki da neman ƙungiyanci ya yi tasiri ne lalle iyaye ya kamata a jakunan su ji yaron da ya kai in dai ka damu da ƙur'ani ka ɗauki ƙur'ani da muhimmanci ka kai yaron ka makaranta to wajibi ne suran nan har yanzu bai tashi a kanka ba kuma ma yana daga cikin abin da yake wajibi gare ka ka rinka kai masa abinci na san makarantu kamar makarantu kamar zaman da muka yi a Kano na san makarantu a fage wa'anda suke da tsari irin wannan za a kawo buhun gero za a kawo buhun nan bauchi ma akwai na gidan shi ko za a kawo wasu abu haka saboda kar yaro ya bara a siyar da kamar makarantar malam ramadan a kano da ko makarantar shek ɗan almajiri a kano mun san yadda suke tsarin su kamar na kiɗa almajiri na san duk sati ma ana yanka saniya ne wa yara a yanka saniya yadda za a soya nama a ajiye ana sassaka musu duk lokacin da aka zo aka yi miya ana sassaka musu a wajibin iyaye ne su sauki wannan tsarin yanzu yaran ka ba su zuwa ko ina sai karatu kuma na ga na tsarin sukan ce kamar alƙawari ne in dai ba matsala aka samu ba a shekara biyar yaro ya haddace alkur'ani irin waɗannan tsari wajibi ne yanzu a komo kan ba wai a zo ana kamfen da sunan makarantun allo ba kawai don wata kungiya tana son ta yi rinjaye ta rinka kukan makarantun allo da makarantun tsangaya da sauransu Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi kokari ku yi waɗannan alheri tun kafin ajalin ku ya zo shine ma'ana kuma idan daga cikin abubuwa da musulmi suka yi sakaci da shi wanda da magabata suke yi akwai wakafofi da hubusoci yanzu babu su manyan masu kuɗi suna wa kansu asara wannan yana daga cikin abin da ya kamata masu hali su rinƙa yi mafi yawancin abin da mutanen mu alhazai suke zuwa su ci a Saudiyan nan wanda ake ce masa sabil sabil ba na gwamnati bane shi sabilillah shine ma'anar sabil din sabilillah ne sai aka ce sabil wai shi sabilillah kamar misali ne wani yana da kamfanoni kamar guda biyar in ya zo rasuwa ko ya ga ya tsufa sai ce to kamfani kaza na yi waƙafinsa wa makarantu ko na yi wakafinsa wa alhazai kan haka suke yi to duk abin kamfanin zai ci gaba da gudana ana aiki ana samun riba ana biyan ma'aikata riban da aka samu idan lokacin aikin hajji ya zo sai a sayi madara a sayi shinkafa a sayi nama a yi abinci a sayi kayan kayan sha kayan zaki lemon zaki da sauransu a sayi da binai a je ana rarrabawa alhazai da wannan riba din shi ne wannan ya ma shekara ma watakila talatin ma da rasuwa abinsa amma wannan ya rabi ya ware iya naki ya bar wa magadansa kashi kashi kashi hudu ya ware wa kansa kashi daya ya tafi lahira amma sadaka ce jariya tana ta bi tana ta tana ta gudana ko yana da building manya-manyan gine-gine sai ya ware ɗaya daga cikin gine-ginensa wani za ka samu upstairs ne ya kai hawa goma sha kuma ga shi a ƙasan ma kawai rawun ɗaya ma a ƙasa ya kai ɗakuna sama da ishirin wani za ka samu sai ya mai da wannan hubusi lil hujjat hubusi ne ga alhazai ni na zauna a wani gida a madina wanda an riga an karɓi kuɗinmu da na duba bayan ɗauran kafin karatu matsala ne nan da nan sai ka san an ƙware ka da na duba bayan ɗauran kawai na ga wannan irin silba ɗin nan na ga an ce wannan gida hukunci ne ga al'adai wakafi ne na al'adai kuma mun biya kuma mun biya amma an ce wakafi ne ga al'adai to in ma gidan hukunci za a biya to yakan zama less price ne gidajen wakafi akan karbi price ne irin wanda kawai za a iya mantanan na gidan da shi to dama tuntun mu ma a nan kasan da akai gidajen baki da ake duk hukutoci ne in ba ko ya zo baya da wajen magaya a ce a kai shi gidan hukunci in ya zauna a gidan in kwana ɗaya biyu uku hudu ne zuwa sati ɗaya zai zauna abin sai na daga kansa yi gaba abin idan kuma zai zauna ne kamar bai kai na watanni ko shekara to sai a ce ya rinka kawo kuɗi amma kuɗin da ake sawan duka in ka ji ma sai ka yi dariya kamar yanzu ne gida ana biyan haya ɗaki ana biyan a shekara mafi kashin farashi sai a ce a ce hamsin na manya ne ba hamsin akwai na talakawa akwai dubu goma sha ba ko to ko dubu ishirin to sai a ce maka wannan gidan in dai za ta shekarar sawa dubu biyar sai dai ka san kawai an karbi wani kuɗi ne wannan dubu biyar ɗin saboda in gilas ya fashe wurin da ya yi da shi za a sake fenci su kwashe bayan gida tsaftace abubuwa wani wuri ya rufe a gyara to don haka ake karba wannan yana daga cikin sadaka jariya wanda masu hali masu wadata ya kamata su tuna da wannan yana daga cikin alheran da ake son ka yi wa kanka kafin ka tafi in ka yi kuma in baka yi ba ka yi wa kanka rowa in ka bari magadanka kan duk za su raba ne tsakanin su su kuma mai wanda zai alheri in ba kuma sun ce a madadin ka suka yi ba to fa ba za a sa a mizanin aikin ka ba ana ana ana su za a sa za a samu kai kai wa kanka asara sannan kuma har yanzu da yake mun zo wannan matsayi ina ganin a turan ma za mu tsaya ba za mu ƙetara ta ba akwai wasiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni lallai a kula da wasiya wasiya shi ma muna muna makara muna muna gafala manzon Allah ce karka yadda ranka ta kubuce kana da wani abu a ranka wanda kake son ya gudana a bayanka baka rubuta ka ajiye ba don haka manzo Allah ya mana wasiya waɗannan mu na musulmi musulmi mu farka yanzu haka yi wani lokaci ko wani abu sai sade da kawai karatu ko kuma ka zo ka rashin lafiya ya zama fara layi ne bakinka ba iya magana kana da abin da kake son ka faɗa babu daman ka faɗa haka za ka mutu da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya rinka rubuta wasiyarsa yana ajiyewa ka ɗauki takardanka mai kyau ka yi rubutu ka rubuta wasiya ka yi signing in ma kana son shaidu su yi signing a kai ka sa shaidu su yi signing a kai saboda maha'intan 'yan baya ba za su canza ma manufa ba ko da ka faɗa ma wasu da baki to ka rubuta ka ajiye don maganin maha'intan 'yan bayanka wannan amfaninsa shine in ka rubuta ka ajiye to motin ɗinka da ra'ayin da abin da kake so a yi bayanka za a zo ko da ko da abin mutuwar ranka ya zo ya kubuce lokaci guda hadari ko wani faki ya kace ka ko an menene to za a zo a samu wasiyar ka tana rubuce ga abin da kake son a yi maka bayan rasuwanka a dukiyanka kana iya keɓe one over three ka ce ga yadda kake so a maka da shi saura kuma na magada ne baka da haƙƙi ka taɓa abin da yake two over three sauran baka da haƙƙi to saboda haka kana iya ware wani abu ka ce a yi kaza da shi kana kuma iya rubuta cewa ga wanda zai kula ma da amana ko baka nan ko ƴaƴanka ne ko iyalanka ne ko menene ga yanda za a yi duka rubuta idan dan adam mai canji ne idan wani lokaci wani abu ya faɗo maka a rai wanda ka ga baya cikin wasiya sai ka sai ka sake rubuta wata sabuwa sai ka yaga wannan manzo Allah lalle sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar bisa cewa mutane suna in kana da wani manufa a ranka to kar ka bari baka rubuta shi ba ka zo ka tafi lahira da ka rubuta da ya tabbata amma baka rubuta ba bai tabbata ba da yawa wasu sukan gina makaranta sai a zo a sayar amma ya ce wannan makaranta ba hubusi ne dan Allah na yi shi to shi kenan ya zauna dan Allah a kai ba laifi ya ce eh shi duriyar sai za ka kula masa amma dai tana nan a makaranta ba na sayarwa ba ne sau da yawa mutum yakan akwai abubuwa dai da yawa wanda inda mutum ya rubuta da abu ya tafi yadda yake so amma kuma tun da bai rubuta ba in ya zo shi kenan daga cikin abin takaicin da mahaifinmu ya taɓa gaya mana ya gani a baya an yi ta yi wasu malamai sun yi hubusancin littattafansu sai ya zama laburare ana shiga ana karantawa amma wasu malaman da ba su yi hukusancin littattafansu ba sai ya zamanto a da har rabawa ake warka-warka ko a ɗauki balam wan a ba wannan a ba balam tu wannan su je su siyar a kasuwa ko in sun ci in sun ci gadon kuɗi ai littattafai da ya kamata a bari wasu su karanta ka samu lada to duk irin waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da muke yin sakaci a kansa kuma har masallatai yasa ake zuwa a samu rigima sai mutum ya bar masallaci ya gina masallaci ya bar shi haka sai anguwa za a kai rigima a zo a je shara a commission a zo a rasa ina ina ne madafa amma da kai da ka gina masallacin nan ka ce to fa ga akan yanda ka gina masallacinka ga yanda kake so a tafiyar da wannan masallaci ga irin mutanen da kake son su kula da wannan masallaci ka yi rubutu ka ajiye shi kenan ba wanda ya sai canza wannan duk kotun da aka ja ga wannan shi kenan ka riga ka kare manufarka to wannan yana daga cikin kurakuran mu da yawa da muke yi dan haka a farka Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya ce lan yakira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya saurara mu rai daidai da sakan in ajalinta ya zo saboda haka kafin ya zo ka yi shiri ka tsara wa kanka abin da kake son ka yi na alheri kafin nan ka kuce wallahu Allah khabirun masani ne bima ta'amaluna da abin da kuke aikatawa sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim ونحن على ذلك من الشاهد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفاتح لما سبق ناصر الله بالناس على هذه ذات صراطك المستقيم وعلى اله قدر الجلال العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله